أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai wato radio da radio radio da tv kenan ko gidan radio da tv ko gidan radio da television na bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci na kusa da na nesa na cikin kasa da na wajen kasa a yau muna sha biyu ga watan ramadan kenan wata na tara kenan a jerin watannin shekara ta musulunci a cikin watanni goma sha biyu kenan shine wata na tara hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da wato sha uku kenan ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta 48 zuwa aya ta 47 zuwa aya ta 48 a cikin suratu al-anfal a shafi na 183 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu mu da mu da ku gaba daya قال رمى الله يتي وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أخاف الله والله شديد العقاب na'am kamar yadda alkawali ya gabata cewa za mu kawo waɗansu kalimomi na musallafatun lugawiyya saboda amfanin 'yan uwa balma in Allah ba mu iko hadda furuƙun lugawiyya za mu taɓo to sai muka ɗauki shawarar mu rinka gabatar da su kafin wato shiga cikin tafsiri don saboda idan ana karatun tafsiri wani lokaci ba a samu ya an kai karshe a gabatar da su muka ce za a ɗauki kalima biyar biyar binisbati musallafatul lughawiyya kalima wadda wasalin ta yake canzawa kuma ma'anar ta canza a larabci mun kawo waɗanda ma'anar su ba ta canzawa to daga ciki yau za mu tashi daga kalima ta asabt in an ce asabtu shine yini na ranar asabar an gane ko an sami shi suna asabtu daga alqat'u ne shine abinda an ka yanki domin bacci ana kiransa subat saboda an yanke inqita'un anil haraka sannan kuma hutu arraha ana kiransa as-subat li'annahu inqita' anil amal to shi yasa an kasance masa suna as-sabt to kaga sunayen abin nan kwanaki duka gaba ɗaya suna da alaka da lissafi na lokuta kaga yawmul ahad daga yawmul wahid daga wahid ne dai kenan يوم الاثنين دق اثنين يوم الثلاثاء دق ثلاثة يوم الأربعاء دق أربعة يوم الخميس دق خمسة يوم الجمعة لأنه واتو يجتمع فيه الناس كو أبن في في المساجد الجمعة يوم السبت كما لأن الناس ينقطعون عن الأمل كم تشسو يهودا أبن يوم الأحد كما رانا فرقو تو كونغني أشكو نيرجسين سينا دليلي المهم دي أنت السبت ران أسبر asibtu waɗansu takalmi ne da ake sawa na fata asubtu kuma wani nau'i ne na tsiro wanda yake fitowa an gane ko kenan sai a ce wani nau'i ne na shibka ko shuka in an ce to asahamu da ha babba ne kenan asahamu ana nufin tsananin zafi ko ko ana nufin iska wadda take da tsananin zafi in an ce asihamu jam'i ne na asahmu shine wato kibiya ko kuma rabo wanda asalin shi da rabon mutum yana fitowa ne ta fuskar kibiyar da suke halbawa ta jahiliya daga nan ya zamanto dur rabonka ba wai sai wanda ma fito ta fuskar kibiya ba a'a kibiyar ma ana kiranta as-sahmu kuma rabo kowane iri ma ana kiran shi as-sahmu banda ma wancan na abin nan to in an ce as-sihamu jam'i ne na as-sahmu kibiyoyi kenan in an ce as-suhamu ana nufin wato lahbu shams wato an ce lahab da hababba shine wato tsananin hasken zafin rana an gane ko sannan kuma in an ce as-suhamu sun kace wani ciwo ne da yake samun dabbobi musamman raƙumma ana jam'in shi ana kiran shi wato sahu to sai mu je kalma ta uku ta gaba shine ash-sharbu in an ce ash-sharbu masdar ne ma'ana sha kenan an ce shariba yashrabu sai a ce sharban sannan kuma a sharbu wani lokaci ana nufin jam'u sharib shine jam'in mutumin da ke sha kamar a ce rakibun sai a ce rakbun sharibun sai a ce sharbun kenan yana dukan ma'ana guda biyu sannan a shirbu kuma shine annasibu min alma shine rabonka na ruwa ko ko mauridul ma wurin da ake zuwa a sha ruwa an gane ko wa nabbihum anna alma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar inji Allah ashurbu kuma shine wato yana ɗaukar shi ma masdar sharaba ya shiribu sai a ce sharban kuma a ce shurban sannan kuma ana nufin ma yi shirabu abinda ake sha su kansu ruwa ana kiransu a shurbu to sai kalima ta hudu alkharku ya an ka ce alkharku shine ashakku abinda wato a tsagi ko kuma alfala ko kuma daji kunkurmin daji inji malaman zauri alfalatu kenan shine wato alkharku alkhirku kuma shine wato as-sakhiyu mutumin da ke da yawan kyauta shi ko kuma alkhurku shine jahili ko kuma wawa ko kuma mutumin da ke yin abubuwa wato ba cikin natsuwa ba to sai kalma ta karshe ta biyar as-sarratu in an ce as-sarratu an kai masadun fatha tana nufin ad-dajjatu wato daga murya ko mu ce kuwa ko as-sayhatu ko wato kuwa kenan ko keleha as-sirratu in an kai masadun kasra sun kace shiddatul wato bardi tsananin sanyi ko ko sanyi duka ana kiransa as-sirratu Allah ce mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat duk da kyau su in ban manta ba sun ce asirru yana ɗaukar tsananin zafi ma ba sai tsananin sanyi ba as-surratu kuma shine sun kace al-khirqatu allati yujma'u fiha wato abin nan al-khirqa shine kamar wato dan kyalle wanda yujma'u fiha ash-shay wanda ake hada abu a ciki wa yulaffu biha sai a darme shi kamar irin dan burgamin kuɗi dan karami kenan kaga da swadun ne kuma as-sarratu kelewa ko kuwa as-sirratu tsananin sanyi ko tsananin zafi ko ko sanyi as-surratu shine wato al-khurqa burgami ko mu ce burgamin kuɗi to yau mun kawo guda biyar gobe in Allah ya samu na cikin masu rai za mu ƙara guda biyar mu kawo guda ashirin sannan mu bayyana littattafan da suke bayanin kan wannan sannan da izinin Allah kuma mu shiga cikin alfuruqul lugawiyya mu dan tabo daga cikin su su ma mu bayyana littattafai masu muhimmanci a wannan saboda amfanin kawunan mu da kuma ƴan uwan mu ɗalibai gaba daya Allah ya taimake mu Allah ramma sai ka sake maimaita aya tun da bayani ya dan tsawaita kadan wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب malaman da suke da mausu'a ta asbabun nuzul al-isti'ab fi bayan al-asbab sun kawo karkashin wannan aya asbabun nuzul guda biyu na farko sun nuna ya inganta a matsayin shi na hasan na biyu kuma sun nuna bai inganta ba wanda suka nuna ya inganta shine asar na abdullahi ibn abbas wanda kuma wannan asarkin suka ce hasan ne imamu tabari ya fitar da shi a cikin jami'ul bayan da imamu ibnu abi hatim da imamu ibnu munzir an gane ko ya fitar da shi da imamul baihaqi a cikin dalailun nubuwa da dai sauransu an gane ko wannan asar na abdullahi ibn abbas karkashin wannan aya ya nuna cewa lokacin da ibn abbas yake cewa قال لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده lokacin da badar za ta wato ranar badar yakin badar zai kasance shaidan ya zo birayatihi da tutarsa wa junudihi da rundunarsa ma'al mushrikina tare da mushrikai wa alqa fi qulubil mushrikina sai ya jefa a cikin zukatan mushrikai anna ahadan lan yaghlibakum cewa babu wanda zai rinjaye ku wa inni jarul lakum lalle ni zan baku kariya falammal taqaw lokacin da suka hadu wa nazara shaytanu ila amdadil malaika shaydan ya ga taimakon mala'iku runduna ta mala'iku tana sabkowa an gane ko nakasa ala aqibaihi sai ya juya ya bada baya qala sai ya ce raja a wato mudbiran ya juya na mai bada baya sai wannan aya wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab an gane ko an kara da aya idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim wannan bai daga cikin maganar shedan amma an kawo shi ne saboda yana da alaka kilan da wannan ayar ko kuma da ayoyin da sun ka gabace ta ina fata an fahimce ni asar na biyu kuma asar ne na abu huraira wannan asar kin sun kawo shi ne suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da sayuh zamul jam'u wa luna dubur a makka sai umar ibn al-khattab ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wace jama'a ake nufi ibnu sayyidina umar ibn al-khattab ya ce kafin ayi yakin badar lokacin da badar ta zo aka yaki mushrikai sai duk kalli zuwa ga wato atharihim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bi bayan su muslitan bisaifi ya kulu ya zare takobinsa yana cewa wato muslitan bisaifi kenan ya zare takobinsa sai yuhu zamul jam'u wai walluna dubur an gane ko yana karanta wannan aya wa kana wa kanat liyawmi badrin kenan ta san wannan aya ta sabka ne ma'ana dan saboda abinda za a fassara ga ranar badr ya fito a fili yake nufi fa anzalallahu azza wa jalla fihim sai Allah ya sabkar hatta idza akhadna mutrafihim bil azab har sai in mun riki masu ni'ima daga cikin su da azaba wa anzalallahu sanna Allah ya sabkar alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wanga aya da take cewa kai baka dubi ba ko baka gani ba ko kai mamakin al'amarin waɗanda suka juyar da ni'imar Allah da kafirci mutanen Makka da Allah ya basu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kafirce mata wa ramahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya jefe su fa wasa'atuhum ramiya sai jifa ko arramiyatu jifar da ya sai ta shafe su gaba ɗai wa mala'at a'yunahum wa afwahahum sai ta haɗe a'yunahum wato ta ta cika idonsu da bakunansu hatta innar rajula haddai mutum la yuktalu wa huwa yaqdi ainihi gani yaqdi ainihi an gane ko yana mutum ana kashe shi yana kokarin fitar da kwamtso daga idon shi an gane ko ainihi ramahu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam jefe shi da shi fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sabkar wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama kenan ba kai ne kai jifa ba lokacin da kai jifa Allah ne ya jiwa wa anzalallahu fi iblis Allah ya sabkar da aya game da sha'anin iblis kenan falamma tara'at al fi'atani nakasu ala aqibai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab wa qala utba ibn rabi'a sai utba dan rabi'a yace wa nasu ma'ahu min al-mushrikin da mutane tare da shi na mushrikai yawma badr ranar badr gharra haula idinuhum waɗannan mutane addinin su ya ruɗe su fa anzala Allah sai Allah ya sabkar idh yaqulu al-munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun gharra haula idinuhum to wannan asar da'if ne duk da yake imam at-tabrani ya fitar da shi a cikin al-mu'jam al-awsat malamai suke cewa daga cikin waɗanda suka yi riwayar wannan asar akwai abdulaziz bin imran an gane ko hafiz ibnu hajar al-asqalani yace matruk an daina karɓa hadisin sa kinan can tana yiwa da ana karɓa yace ihtaraqat kutubu nan jarhi ne wanda ana bayyana shi littattafan shi suka kone ashe malami an kai masa gobara akwai matsala fa haddasa min hifdhihi shi ko sai rinka ba da riwaya da har da shi fashtadda ghalatuhu sai kuskuren shi tsananta aka kasa bambantawa wa kana arifan bil ansab ya kasance mutum ne wanda ya zan ansab almuhimmu dai wannan asar yana da rauni to anan bayan ta fuskar sanadinsa in ka dibi yadda an ka tsaro ayoyin sai ka gane cewa akwai rauni shi yasa kamar ayoyi wani lokaci za ga malamai sun kalli maudu'i sai su tsara ayoyin yadda za su biyo a silsila kamar yanzu ayoyin mu'jiza ta alkur'ani sai su ce daga farko an ce su kawo tamka alkur'ani a cikin tur da cikin isra sannan aka ce su kawo sura goma sannan aka ce su kawo aya sannan suka ce aka ce su kawo abin nan sura ɗaya to kun ga wannan da malamai suke faɗa in mun kalla tsakanin sura makkiya da madaniya wannan haka ne kamar tsakanin bakara da sauran surori tunda ita bakara ta faɗi sura ɗaya to amma surori makkiya tsakanin isra'i da tur da sun ka ce alkur'ani gaba ɗaya da kuma suratu yunus da ta ce eh, sura goma da suratu hud da ta ce sura ɗaya shin haka ne sai da waɗancan suka sabka ma'ana turu da isra'a suka sabka sannan eh, yunus ta sabka sannan hud ta sabka wannan yana buƙatar dalili shi yasa wani lokaci kawai za a kalli ma'anar ne sai a dubi a'a to tun da an ce can qur'ani duka nan sura goma nan sura ɗaya to kidan tana yawa ma haka suka sauka a'a wannan babu tabbaci sai an bi diddigi cikin asbabun nuzul da kuma sanin tarihin saukar ayoyi an tabbatar da hakan sannan za a tabbatar da shi da haka a jero ayoyi irin hakan ga a ce sai da an ka ce sahihu zamul jam'u wa walluna dubur sannan an ka sauka hatta idan akhadna mutrafihim bil azab sannan an ka ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran sannan an ka kawo wa ma ramaita idh ramaita falamma tara'at a'a ya kalli ma'ana ayoyin da tsarin yadda da irin abin in ya bada shi zai zo sai an ka bada wannan tarihi aka ce ya zo shi yasa wannan asar akwai alama ta du'uf gare shi na farko ta fuskar sanadin sa na biyu kuma ta fuskar wato akwai nakara wajen tartibul ayat zaka gane wani dan adam ne ma'ana akwai tunanin dan adam da ya shiga cikin tsara wannan asar wannan kuma na kawo shi saboda yan uwa su fahimci ana iya naqadin wato al'amari ta fuskar sanadi kuma bayan haka ma a nikadin shi ta fuskar wato abin nan al-ma'ana shi yasa malaman hadisi suna nakadin hadisi ta fuska guda biyu naqdul matn wa naqdu as-sanad ina fata an fahimce ni ka kalli yadda ake kaifiyatu naqdi matn al-hadith wa kaifiyatu naqdi sanad al-hadith wallahu ta'ala a'lam to sai mu dawo zuwa ga maganar mutum da mun yi bayanin asbabun nuzul Allah ya ce wa idh zayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum lokacin da shaytan ya kawata musu a'malahum ayyukansu su mutanen wato makka kenan ina fata an fahimta an gane ko wannan aya malaman da ke kallon munasaba ta ayoyin alkur'ani suka ce tana da alaka ne da labarin badar domin ana takan labarin badar ne aka yanki an kawo zancen idh yurikahumullahu fi manamika qalila an gane wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum Allah lokacin da ya nuna manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafirai a cikin baccin shi a matsayin su na yan kadan Allah ya nuna musu su lokacin da aka zo yaki nan duk ana zancen yaki to bayan an nuna musu Allah ya ba su nasara an kare zancen yakin ma'ana Allah ya ba su nasara ba tare da zahiri ba a zahiri za su iya cin nasara to sai ba su dama ko ka'idar da za su riƙi ababen da za su ba su damar cin nasara a kowane lokaci a kowane zamani da ababen da za su zama tuwa sanadiyar faduwarsu ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun ga abubuwan da ke sa a ci nasara fathbutu tabbata wadhkuru allaha da ambaton Allah wa ati'u allaha wa rasulahu sannan yayi atfi ma'ana yace ai ma Allah da ai manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'a wala tanaza'u abinda ke sawar kada ayi jayayya kina a zaman tutsin tsiya madaurin ki dai akan tauhidi fatafshalu kada ku ragwance wa tadhhaba rihukum sai daula ku ta tafi wasbiru inna allaha ma'as sabirin ayi hakuri in ana son a ci nasara sannan wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim kada ku kasance tamkar waɗanda suka fita daga cikin gidajensu bataran wari'a annas dan saboda jiji da kai da girman kai da kuma riya kaga ashe aiki na girman kai da aiki na riya yana sa wa dan adam ya koma ƙasa ba zai ci nasara ba ko mutum guda ne ko mutane ne masu yawa to duka dai Allah ya bada wannan labari sai aka sake dawo da zancen yakin badar a cika abin da yi saura bayan an yi itiradin waɗansu bayanai masu muhimmanci shi yasa an ka ce wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahum bayan an ce iz yurikumuhum to wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahum waɗansu malamai sun tafi akan wannan duk da yake wasu malamai sun ce a kaddara uzkur uzkur idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ka ambata lokacin da shaytan ya kawata musu ayyukan su waɗannan muskalli munasaba ba ko kusu munasaba su kullun idh uzkur wallahu ta'ala a'lam lokacin da shaidan zayyana lahumu shaitan shaidan ya kawata musu su quraishawa kenan lokacin da suka fito yaki ko mu ce mutanen makka a'malahum ayyukansu zayyana lahumu shaitanu a'malahum shaidan ya kawata musu ayyukansu wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas yace ba wanda zai iya rinjaye ku a yau daga cikin mutane wa inni jarul lakum an gane ko minan nasi wadan sun kace di bayani jinsil ghalib dan ayi bayanin jinsin wane ne abba zai rinjaye su ba kenan jinsi ne na mutane yace wa inni jarul lakum lalle ni zan ba ku wato kariya an gane ko malamai sun yi sabani kan cewa shin shedan din nan a'a wai mutun ne shedanin mutun ne ko shedanin aljani ne wancan shidan ne wanda ba a gani kwata-kwata ko shidani ne wancan din oga kwata-kwata ko dan adam saboda muna da shidan guda biyu muna da shidan na dan adam muna da shidani na mi muna da shidani na aljani qul a'udhu bi rabbin nas ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا نص شيء القرآن سنة أكوي شيطان لمتو أكوي شيطان الجني waɗansu daga cikin abin nan malamai sun tafi cewa ba shaidan bane wancan na asali a'a wani shaidanin mutum ne ya zo da tashi jama'a sai shaidan ya kawata mishi cewa ka je ka ce ka ce musu zan taimake su ka ce musu zaka taimake su amma ashe shaidan ne ya kawata mai wannan to lokacin da aka je da aka zo aka fara wajen yaƙi shi mutumin ya gama la'iku da shi da jama'a shi sai suka komo sai zaman toto shedanin mutum ne shedan ya iza shi ya tunzura shi ya taimaki ƙuraishawa lokacin da aka je fagen yaƙi ya gama la'iku da sabka Allah ya nuna mai sai ya juya da shi da rundunarsa suka bada baya amma waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a shaidan ne yayi sura irin ta dan adam an ka ce tamassala lahum shaitan shaidan yayi ɗauki sifa kenan irin ta dan adam kenan sai zaman to ba shaidani bane wanga na dan adam a'a shaidani ne na aljani to ana akwai iskali ai shi wancan shaidan ba a ganin shi ko ba haka nan bane a'a ana ganin shi da sharadi idan wani lokaci Allah ya so a ganshi yana bayyana waɗanda ke cewa ba a ganin shi kwata-kwata a'a lalle Allah ya faɗa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum amma wani lokaci idan ya so ya bayyana ana iya ganin shi ya bayyana cikin sura ta dan adam Allah ya bashi irin wannan dan haka ai hattara wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum lokacin da shaytan ya kawata musu ayyukan su wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas ya tunzura su yace musu ba wanda da zai rinjaye ku a yau wa inni jarul lakum yace kuma ni lalle zan ba ku tsaro lalle zan ba ku tsaro waɗansu sun ce alwawu wawul atfi tunda wa qala la ghaliba lakum al yawma minan nas bayan ya ce ba mu rinjayin su sannan wa inni jarul lakum wa qala inni jarul lakum na fata an fahimci waɗansu sun ce a'a alwawu wawul hal wa qala la ghaliba lakum al yawma minan nas yace ba wanda ya isa rinjaye ku daga cikin mutane wal halu inni jarul lakum matuka a halin ni dai ina ba ku kariya waɗansu malamai sun tafi akan wannan Allah ce to mi ya faru ana haka falamma tara'atil fi'atani in an ce ra'a ya gan shi tara'a sun ga juna ko ba haka ba Allah ce fa'atba'uhum mushriqin falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun falamma tara'atil fi'atani lokacin da jama'a biyu suka ga juna an gane ko jama'a ta musulmai da jama'a ta kafirai na kasuwa ala aqibaihi sai ya juya ya bada baya na kasuwa sai kai hattara mai koyon larabci na kasuwa da sadun shine na kasa ya bada baya inda da sadun ne sai a ce yankusu ya juya ya bada baya sannan kai hattara in ya zo da na kasa an gane ko na kasa da sinun duk da yake sadun da sinun suna wakiltar juna a wani lokaci a cikin larabci as-sirat as-sirat an gane ko musaitir musaitir to amma akwai inda suna bambanta to nan nakasa inda sadun ne ya juya ya bada baya in an ka ce nakasa da sinun abu ya juye ko ya lalace wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq ko nan kushu fil khalq ko ba haka ba shi wa shi kuma wannan da sinun na nakasa yankusu amma ana maida shi baya ana juyar da shi ya koma baya da baya sannan akwai nakasa da sa'un an gane ko to shi wannan shi na nufin warwarewa to shi ko ana cewa nakasa yankusu sannan ana cewa nakasa yankisu yankisu ana makafin kin shi kasra amma ba a yi mata fata a ce yankasu Allah subhanahu wa ta'ala ce shi ko wani yana nufin warwarewa ko warwarewa alkawali ko warware wani abu wanda ake gani kamar igiya Allah ya ce innal ladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما شيخ عبد الله غندو أتشكين littafin sa hisnul rasil fi ilmi tasrif alfiya ce cikin ilmin sarf da ya kawo wannan wajen nakasa yankusu ake cewa an gane ko yankisu ake cewa amma malaman lugar larabci sun ce wato ana cewa yankusu sun ce a ce yankusu amma shi kuma sheikh ya ce cikin qur'ani wa fil qur'ani tankisuna qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tankisun biswat an gane ko an yi masa wato kasra yace to cikin qur'ani da kasra yanzu to amma tun da su cikin lokacin ce da damma to amma dai cikin qur'ani da kasra yanzu kenan da qur'ani shine gaba amma kuma malam ya kawo shi da sinun sai malamai suke cewa to tana yiwa nusakh masu rubuta suka yi kuskure an gane ko ko kuma shi malam tana yi wa yayi kuskure ba laifi malam yana iya kuskure dan adam ne ko kuma su masu rubuta littafin suka yi kuskure ba laifi amma dai ya kawo shi da sinon a can sai kai hattara المهم فلما تراءت الفئتان كديبا cikin at-tadribat al-lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo irin waɗannan bambancin mai sinun da sadun da sa'un ɗaliban ilimi ai hattara falamma tara'at al-fi'atan lokacin da jama'a biyu suka ga juna ta musulmi da kafirai na kasa ala aqibaihi sai ya juya ya bada baya idan shaidan ne wanda ake gani sai zaman to da baya da baya yi misali shaidanin mutum da ke riwaya wagga da ta inganta ta nuna cewa shaidanin dan wato shaidanin aljanina shaidan ne ya bayyana don ya kai su zuwa ga halaka ina fatan ana fahimta ta da kyau sai zaman to an rinjayar da wannan kenan na kaso ala aqibaihi ana cewa mutum ya ja da baya da baya idan ana ganin shi ma'ana da kafafuwan shi da duga dugan shi ko kuma a ce na kaso ala aqibaihi idan abin da ba a gani ne sai a ce kamar yayi ridda ko ya tashi daga abin da yayi imani da shi an gane ko wani lokaci ana amfani da shi ana cewa nakasa ala aqibaihi ana cewa inqalaba ala aqibaihi ko abin da ya kama da haka wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum kaga inqalabtum ala aqabikum ba ana sun ku ja da baya da baya ba a'a shin za ku kafirci shi ko kafircewa komawa baya ne ma'ana kiran kamar kun ja da baya daga aqidar da kuke akanta shina ilmin tuwa hissiyan ko ma'anawiyan na kasa ala aqibaihi sai ya juya ya bada baya shi shedan wa qala yace inni bari'un minkum ni na barra daga gare ku na barku inni ala ara ma la tarawna naga abinda ba ku gani kaga ma nan almujmal ne wato ismul mausulin ya zamanto mushmal amma ina tafsirin sa ina ganin abin da ba kwa gani ma'ana kidan ina ganin abin da ba kwa gani to menene menene yake gani wanda ba sa gani kaga da bukatar al-ijmal wagga ka'ida in ka dauke ta ka'idatul ijmal wat tafsil baka san ko aya nawa zaka iya fitarwa ba kai bincike akan al-ijmal wat tafsil da asbabuhu da fawaiduhu kadiba cikin littafin usulut tafsir sun yi bayani akan wannan da yace ina ganin abin da ba kwa gani menene daga cikin abin da ba sa gani wanda Allah ya bayani shine mala'iku inni ara ma la tarawun ina ganin abin da ba ku gani kenan yana ganin mala'iku suna sabka dan Allah ya sabkar da mala'iku a wannan rana muttafaqun alaihi ne a badar mala'iku sun sabka idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadribu fawqa al a'naq wadribu minhum kull banan inni ara ma la tarawun ina ganin abin da ba ku gani sai ce inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah to a nan shaidan wanda bai yi imani ba ma'ana ya riga ya san makomashi mummunan makoma ce to kuma ya za a yi a ce mi a ce ya ce inni akhafullah shi yana jin tsoron Allah to malamai sun tattauna akan wannan mas'ala akwai maganganu daban-daban ya kamata mu dan tsaya kaɗan na farko waɗansu suka ce ai ba abin mamaki bane sadaka yayi gaskiya wani lokaci an gane ko nan magana biyu ya faɗa an gane ko wato ya faɗi maganganu daga cikinsu akwai ƙarya akwai gaskiya inda ya ce inni ara ma la tarawna tabbas gaskiya ya faɗa amma inda ya ce inni akhafu Allah nan ƙarya yi dama in ana magana kan mutum to za a tattauna ne na farko in yayi ƙarya a ce misali wuri kaza ƙarya ne in yayi gaskiya cikin zance shi sai a ce wuri kaza gaskiya ne ko ƙarya ne ko kuma a'a mutum na iya zaman tuwa makaryaci sai ya yi gaskiya ɗaya mutum na iya zaman tuwa mai gaskiya amma ya yi ƙarya ɗaya dole sai mun bambanta tsakankanin wannan to shi na ce inni a khafu Allah waɗansu malamai suka ce ya faɗi gaskiya ya faɗi ƙarya mu ɗauki gaskiya shi mu bashi mu ɗauki ƙarya shi kuma mu bashi ina fata an fahimce ni wannan shi ne kuma dama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadithin Abu Hurairah wanda ke cikin wato sahihaini da ya kama shaidan da ya zo faɗa mai gaskiya ce in ka karanta ayatul kursi ba wani wanda ya zo ya taɓa ka ko ya isar da wata cuta daga gare ka sai ya ce sadaqaka wa huwa kadhub kaga amma a wata riwaya amma innahu sadaqaka yayi maka gaskiya ma'ana ya faɗi gaskiya wa huwa kadhub amma ɗabi'a shi ita ce ƙarya shedan ne kuma aka yi masa adalci bal ma balqis malamai suke cewa ɗaya daga cikin tafsirai da ta yi magana ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun wadansu malamai sun ce wa kadhalika yaf'alun wato wawul atfi ce kenan maganar balqis ce wadansu daga cikin malamai suka ce a'a wawul istinafi ce Allah ne ya gaskatar da ita yace wa kadhalika yaf'aluna ki suka aikatawa a wannan lokacin kuma bata musulunta ba tana matsayin ta na kafira to idan ya zama to kafircinta da bauta man ranar da take yi bai hana Allah ya gaskatar da ita ba kuma tana matsayin kafira to ina ga mu a yanzu musulmi ba ma yi musulmi adalci ba ma yi musulmi adalci fagen da'awa fagen zamantakewa fagen kaza to idan ya zama to kowa sharri na da dauko shi watsa ma wani yaushe duniya za ta zama lahiya kuma in musulmi bai riga mu musulmi ba to kafiri na da riga mu musulmi in musulmi bai hakuri da musulmi ba kamar da wani malami yake cewa to kafiri na da hakuri da mu idan musulmi ba su iya suka nemo matsalolin su ba da kasashen musulmai suka warware ma kansu matsala suka gyara suka yadda za a samu sauki kafirai da su su kawo muku sauki sai dai su kashe ku su muku rumbun mai in kuna gyarawa ku gyara in kuna neman mafita ku nemi mafita in kuna tsaya a tattauna da ilimi da hujjoji a tattauna in kuma bankaura za a yi an ka ci gaba da bankaura ba wani alkhairi wanda za a gani Allah ya muna mai kyau to malamai da suka ce shedan ya ce inni akhafu Allah wadan suka ce to nan maganar da ya faɗa shi shaidan da ya gama la'iku na sabka ya sa tsammanin kiyama ta yi kusan sabka ne ya gane su a cikin wata sura ne wadda bai taba ganin su ba bai saba ganin mala'iku da wannan ba shi yasa ce inni akhafu Allah waɗansu kuma daga cikin malamai suke cewa da yace inni akhafu Allah na nufin inni a'lamu kamar ma'ana na sani domin kalima ta khafa wani lokaci tana nufin wato sani kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abin nan والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو, أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله كو إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قراءة حمزة دا أبو جعفر دا يعقوب تونا إلا أن يخافا كو يخافا كنا سيئن أنسني Allah ya ƙima hududallah ma'ana ana hange ana tunani ana kyautata zato nan ba ana nufin ana jin tsoro ba waɗansu malamai haka suka fassara kenan sai suka ce inni akhafu Allah yana nufin ni ina na san alƙawalin Allah in Allah ya alƙawali zai cika na gama da ikuna sabka kenan alƙawalin Allah ya tabbata waɗansu daga cikin malamai suka ce da yace inni akhafu Allah shine ma'ana yana jin tsoron Allah ba yana jin tsoron zai mutu ba dan Allah ya masa alƙawalin zai mutu ya tabbatar da cewa an tsare masa rayuwarsa qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka minal munzari kabari ya san za a jinkirta mishi zuwa ranar tashin alkiyama to wannan baya tsoron mutuwa amma yana tsoron mala'iki ya masa wani mummunar duka ko ya cutar da shi ita ko cutarwa tana da ban tsoro waɗansu malamai suka ce a'a ko da yake ya san da wannan alkawari amma ga irin abin da ya gani zai iya rikicewa ya kidima saboda ya ga mala'iku sai ya fita daga cikin hayyacin shi kamar dan adam ka san abu amma in ka shiga cikin wani tashin hankali ko wata damuwa sai ka manta ma abin da ka sani kace ba kai baka san shi ba to shi yasa ce inni akhafu Allah hayya kai inda yake cewa ni ina jin tsoron Allah subhanahu wataala magana ta kafin ta karshe wadansu malamai suka ce izgiri ne musu ya kai su ne ya baro to tunda ya kai su ya baro sai ce inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah kaga wannan ya kada mutane cikin hatsari kenan abu na karshe kuma waɗansu malamai suka ce da yace wato inni akhafullah ni ina jin tsoron Allah an gane ko ma'ana ba izgili ne yake yi da su ba amma kuma wato mawqif ne ya canza ɗabi'ar sace ta cewa duk lokacin da ya shiga matsala ko ɗabi'ar sace ya saba duk wani lokaci in ya kaɗa da adam cikin bala'i yana iya cewa ni inni akhafullah ina jin tsoron Allah dan wannan aya ta cikin suratul aya ta cikin suratul hashr ta bayyana wannan ɗabi'a ɗabi'ar sace kamar salil shaytani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafullah rabbal alamin waɗansu kuma daga cikin malamai magana ta ƙarshe yan uwa afwan sun kace inni akhafullah da shedan yace shi na jin tsoron Allah nan ba ƙarya ce ba to wanda ya yi ƙarya ta fi dubu ai abin mamaki ne ga shedan a ce yayi gaskiya ba yayi ƙarya ba tun da shi kafiri ne sannan shi ne shugaban kafircin mai tunzura kafir duk wani mai bijire ma Allah shi ke tura shi yayi banda to dan shedan yayi ƙarya abin ban mamaki ne ai ba wani mamaki a cikin wannan inni akhafu Allah yace ni ina jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin wato ukuba ne yan uwa musulmi kafin mu je a wato aya ta gaba kenan game da abin da ya shafi wannan aya akwai dan bayani kaɗan wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne shedan ya san idan Allah ya ukuba a duniya Allah yana yin ukuba kuma a lahira Allah subhanahu wataala yana yin ukuba akwai mas'ala guda biyu da nake so in yi bayani akan su kafin mu je aya ta gaba mas'ala ta farko kan maudu'i kan shedan idan ɗalibin ilimi na suna yin maudu'i akan shedan zai ɗauki as'ila waɗanda ake ɗauka ma'ana yanzu asalin kalma ta shedan at-ta'rif a san asalin kalmar lughawiyyan an gane ko sannan kuma a zo zuwa ga sifofin shedan ayyukan shedan da irin yadda shedan yake bi zuwa batar da dan adam da irin yadda dan adam zai samun kariya daga shedan kaga ka hada maudu'i waɗansu malamai suka ce kalma ta shaitan daga shatunani shine wato ba'uda wanda yayi nisa shedan ko ya nisa daga rahmar Allah wasu ka ce a'a daga shata ya shitu ne shine ihtaraka ya konu to amma da yawa daga cikin malamai suka ce a shaitan an gane ko wato asalin wato ba daga shatai shi to bane daga shatuna yake domin mi domin idan za a zo a ce ta shaitana ba a cewa ta shayyata da asalin shi ko shata ne ya shitu da ya koma ta shayyata amma ihtaraka ya konu shine shata ya shitu ya konu ko konuwa ta zuciya wadda ba a gani ko konuwa da ta, ta jiki kamar yadda hariri ya ce wa mustashitin ta talazza jamratuhu an gane ko to shedan da zai konu konan ne da dama Allah subhanahu wataala zai konar da shi da huta la amla anna jahannama minkum ajma'in to mun samu asalin kalma ta shedan a'malahum ayyukansu aiki ko na musulmi ko na kafirai abinda ake kira aiki abubuwa ne guda hudu na farko abinda ka kudurta ka yi al'azmul musamman abinda ka yi tabbat za ka aikata shi to wanda ana iya rubuta maka shi shi yasa hadisi ya zo abinda cikin sahihaini idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmi suka hadu da wato takubban su da wanda ya kashe da aka shi wuta za su in sun yaki babu wata hujja babu dalili sai sahabbai suka tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi wancan wanda ya kashe mun san ya aikata laifi to wanda aka kashe fa yace shi ma da ba a kashe shi ba da yana da niyyar zai kashe wancan kaga ashe abinda ka yi niyyar zaka aikata da sharri matukar ba ka tuba ka bar shi ba har ka kai inda kana da niyyar aikatawa dan dai baka samu iko bane akwai matsala alhammu kina ana kiran shi alfi'lu na biyu akwai fi'lul lisan abinda dan adam zai aikata da harshen sa maganar da kake faɗa za a rubuta ta kuma za a yi maka hisabi akan ta idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid abu na uku sai amalul jawarih abinda gabanka suke aikatawa ina fata ana fahimta ta abinda gabanka suke aikatawa su ma ni su ma aiki ne abinda hannunka ya aikata abinda idonka suka aikata na kallo wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sai kuma at-tarku abinda ka bari abinda Allah ya ce ka yi ka ƙi to kamar ka aikata banda ne shi yasa idan an ka bar wa'azi Allah zai tsine ma al'umma me yake nuna wannan saboda rashin aikata alkhairin da Allah ce aikata da wa'azi sai sai ya tsine ma al'umma lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun sannan kuma bani isra'il Allah ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aqlihimus suht la bi'sa ma kanu yasna'un yayi muni abin da suke aikatawa waɗansu malamai sun ce a'a nan isti'nafi na waɗansu suka ce a'a yana da alaka da abin da ya gabata labi sama kanu yasna'un yayi muni abin da suka aikata suka ƙi wa'azi suka hana su wato suka bar hana su daga aikata mummuna aiki shi ma labi sama kanu yaf'alun yayi muni abin da suke aikatawa na rashin barin masu banna a ƙi musu wa'azi a bar su aikata banna ashe at-tarku shi ma fi'lun ne a cikin suratul furqan Allah ya ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya rabbi ya ubangiji inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura mutane na sun riki wannan littafi mahjuran abin kaurace ma ashe kaurace mishi da sun kai tanawaluhu bil hujri ko bil hujran ya zamanto sun aikata ashe ba turawa ne suka gano cewa ba idan ka gabanna za ta abku kana da ikon hanawa baka hana ba wato juju ko kuma alkalin kotu zai iya kama ka misali kaga yaro zai taba wuta kana kallon sa kasan in ya taba igi o abin nan waya wuta zai mutu amma ka kyale shi to za a yi maka hukunci a daure ka a tasu na fata an fahimci ni amma a musulunci kamar kai ne ka kashe shi misali kaga yaro zai shiga cikin wuta kasan bai san wuta ba ka bar shi ya fada cikin ramin wuta kamar kai ne ka kashe shi indai kana da ikon da zaka cece shi to amma dibo gashi sai alkur'ani a shari'a ta musulunci malamai suna ta istinbata irin waɗannan masaloli amma muna nan zamane sai a ce a'a saboda turawa sun kirkiro ina ne bature abin nan durwa da non assistance person and danger wane ne wane ne wane da ake kawo gashi cikin alkur'ani to amma ina saboda abubuwan sai dai a hankali to don haka dai aiki abubuwa ne guda hudu aikin zuci aikin baki da harshe kenan magana aikin gabbai kamar hannu da kafa da ido da wannan sai kuma aiki rashin aikata abin da an ka ce ka aikata to shi ma shi na matsayin aiki za a tambaye ka ranar tashin alkiyama in ka aikata abin da Allah ya ce Allah zai tambaye ka idan ka yi sakaci Allah subhanahu wataala ya muna tsari da wannan to sai sifofin shedan da sunayensa da ayyukan sa kariba cikin talbisu iblis na Allah ya kawo yadda yake batar da mutane kaifiya ta idlan yana kawata ma dan adam abin da yake aikatawa kaga zayyana lahumush shaytanu a'malahum ya ya kawata musu ayyukansu yaƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khairu khalqillahi ajma'in ya nuna musu abu ne mai kyau yasa da yau mutane kakai mamaki sai ga abu halat na sai a ce musu haram na haram kuma a maida shi halat musamman zamanin ga da fatoyi na ƙarya da malaman da ba su yin tsoron Allah suka yawa shi yasa sai shedan ya kawata maka bauta ma rana bata halicce ka ba haka ya kawata ma Bilqis Allah ya ce hudu hudu yake bada labari irin yadda eh, bayani ya zo tun da magana ce cikin Alqur'ani hudu yake cewa inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun aji- azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun da haka kadiba kaga yadda shedan yake batar da mutane kadiba cikin talbis iblis na ibn al-jawzi yadda shedan yake batar da mutane kuma iblis sunan shi iblis ne sun kace daga ablasa waɗansu malamai suna ganin bai da alaka da larabci wato abin nan ne alam ne wasu sun ce a iblis daga ɗebe kauna ne daga rahama Allah ablasa yublisu iblasan fa idahum mublisun da haka yana batar da mutane ta fuskar kawata abubuwa yana batar da mutane ta fuskar kaɗan kaɗan ya jawo ka in kana da kokari cikin ibada ya rinka jawo ka kana ragewa kana ragewa kana barin nafila nafila nafila haka fara barin farilla farilla farilla haka dina farilla gaba daya haka zo ka kafirce ka ce addini wasa ne ko ko addini ya hana mutane ci gaba haka da yake batar da mutane a hankali a hankali shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaitan sannan yana zakwa ya rude ka wala yaghurrannakum billahi al-gharur an fahimta sannan yana da hanyoyi daban-daban idan kana son ibada sai ya saka kai ta ibada akan jahilci kai ta ibada akan jahilci babu lada ko kuma idan kana son ibada kwarai da gaske sai shaɗin ya sa ka yi ta ibada ka daina neman abinci hakka kai inda zaka ce a'a kai ka haita daga zama dan adam ka zan wani ruhi mai tsarki ka zan kaza ka zan kaza ka zan annabi ka zan mala'iki karshe ce ka zan Allah karshe ma ce ka hai Allah shikenan ya batar da kai in baka son ibada kuma kullum ya sai ta tura ka cikin kafirci wanda yake sabo guda ya kai shi ga sabo na biyu daga shan kwaya a koma shan giya a ƙara da shan giya da shan kwaya a je zinace zinace a je kisan mutane a je kidnapping da wane ne haka zai ƙara tura ka wasailul shaitan fi tadlil insan hanyoyin da yake bi ka ɗauki ayoyi na alkur'ani yanzu ka haɗa maudu'i wannan shi ne abin da zan iya cewa alaran mu je aya ta gaba idh yaqulul munafiquna إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم malaman da suke kula da munasaba tsakanin aya da aya ta alkur'ani don wannan ina maimaita shi saboda ilimi ne mai muhimmanci ina fata an fahimce ni suke cewa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun tana da alaka ne da mi tana da alaka idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum lokacin da shaytan yake can yana kawata ma kafirai aikin su a makka an gane ko ko kafiran makka idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum a wannan lokaci munafikai da waɗanda cikin zukatansu akwai maradun rashin lafiya suna cewa gharra haula'i dinuhum waɗannan addinin su ya ruɗe su wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun hakim hakika Allah azizun mabuwayina sannan hakimun Allah subhanahu wata'ala gwanina to in muka duba wannan kenan sai ya zama to an yi atafin khabar akan khabar idh yaqulu al munafiq wato idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum وقال لا غالب لكم لكم اليوم من الناس اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض sai zamanto an yi atafin khabar akan khabar an dauko wani labari an yi atafin shi akan wani labari ina fatan kun fahimce ni domin a ka'idar larabci a dauki labari a yi atafin shi akan labari babu matsala ja'a muhammad wa takallama wa akala wa shariba duk wannan labari ne ke ba kun babu matsala sannan a ka'idar larabci ayi atfin insha'i akan insha'i babu matsala in an ce insha'i shine abin da ba a sifanta shi da gaskiya ko ƙarya yanzu in ni ba da labari ni ce ja'a muhammad ana iya cewa nayi gaskiya ko nayi ƙarya amma insha'i insha ba a cewa nayi gaskiya ko nayi ƙarya in ni ce izhab tahi umurni ne wa takallam kai magana insha'i ne ko ko in ni hane ka nice la taf'al wala tajlis wala taqul wannan hali ne ai babu matsala ami a bamban a a a hada su to amma shin insha'i in ya bambanta ana hada shi ko ba a hada shi waɗansu suka ce a'a ba a haɗawa waɗansu malamai suka ce a'a tun da jinsi guda ne babu matsala yadda ake haɗa labari da labari insha'i al'amru wan nahyu ana haɗa su menene dalilin wannan barin ba da ayata alqur'ani ayoyin da muka karanta ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu an gane ko wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun da an ka ce wa atiullaha wa rasuluhu kaga umurni da umurni ne duka kuma insha'i ne sai an ka ce wala tanaza'u wala tanaza'u hani ne kaga an yi atafin umurni wato an yi atafin hani akan umurni kaga an saba a baro dake insha'i ne to amma wanda aka yi sabani shin ana atafin khabar akan insha'i ko insha'i akan khabar wannan shine malamai suka yi sabani akan shi sai malamai suka ce babu matsala ana yin shi ko shi misali inda zo cikin kissa ta annabi ibrahim qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya kaga da ce la in lam araghibun anta an alihati ya ibrahim nan wato khabari da kamar labari ce khabar ne wato a raghibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kai kana matsayin mai kyama ga abin ga alloli na kai ibrahim la in lam tantahi yace wallahi in baka bari ba la arjuman naka zan jefe ka sai ce wahjurni kaga sai ya atafin wahjurni jumla ce insha Allah akan khabariya me yasa nake kawo wannan labari wannan wuri zai cewa ni na ji labari kawai amma ban gane ba saboda balaga ta qur'ani a san alaka tsakanin aya da aya da kalima da kalima da maudu'i da maudu'i da sura da sura waɗanda suke suka zuwa ga cewa ƙur'ani rarrabe shiki a a ayoyin shi ana magana kan kaza sai a shiga kan kaza ko ana magana kan uslubi kaza sai a canza uslubi kaza dole sai mun tashi tsaye akan wannan Allah subhanahu wata'ala ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir uhkimat ayatuhu dukkan ayoyin qur'ani akwai hikima cikin su hikima ta fuskar lafazi da ma'ana kuma da tsari to amma dole sai ka nemi littattafan da suke magana kan wannan mun sha faɗa ma 'yan uwa littattafai in alaƙa ce tsakanin kalima da kalima ka nemi littattafan irabin qur'ani al-bahrul muhit الضر المصون في علوم كتاب المكنون an gane ko sannan kuma i'rabul qur'anil karim wa bayanuhu na muhammad muhiddin darwish in alaka ce tsakanin sura da sura sai ka nemi tanasuqud durar an gane ko na imam suyuti fi tanasubis suwar ka saka alaka tsakanin surorin alqur'ani idan kuma abin da ya shafi wato ayoyin alqur'ani ne sai ka diba cikin at-tahrir wat tanwir alaka tsakanin aya da aya da sura da sura idan alaka ce tsakanin wato sura farkon sura da ƙarshen sura da farkon sura da sura da za ta fara ka diba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama sannan ka dibi marasidul maqali' na Imam Suyuti to waɗannan duka abubuwa ne in alaka ne tsakanin jumla da jumla ka diba cikin at-tahrir wa tanwir idan kuma kana son ka san alaka ne tsakanin maqta da maqta wasu ayoyi da wasu ayoyi ka diba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama to ka gani wannan kuma ilimi ne mai zaman kansa ilmul munasabat ta'silan wa tatbiqan amma wa yake tsayaye bincike illa man rahim Allah almuhimmu dai Allah ce idh yaqulu almunafiqun lokacin da munafikai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda akwai cikin zukatan su akwai rashin lafiya malamai sun yi sabani akan wannan wawun waɗansu sun ce wannan wawun allazina fi qulubihim maradun su ne almunafiquna waɗanda akwai ciwo a cikin zukatansu su ne munafikai din kenan sai ya zama to an kalli sifar ta canza ne na an kalli munafici a matsayin su na tabbatattun munafikai na an kalli cewa munafici matsayin ciwo yake shi yasa Allah ce wallazina fi qulubihim maradun sai ta zama to wawu tanzilu sifati manzil zawat an kalli sifofi sun canza ba zati ne ya canza ba sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja mar'a alladhi qaddara fahada shine alladhi akhraja mar'a babu wani bambanci Allah subhanahu wa ta'ala shi yake wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wallazina fi qulubihim maradun alwawu wa galita ghayur zawat zatin su ya canza na almunafiquna munafiqan da ke Madina wallazina fi qulubihim maradun sune kafiran da ke Makka amma ba su yi hijira ba suna nan har kafirci ya zo ya yi musu dandazo suna ganin muminnai sun hallakar da kansu sun fito kafirai za su hallakar da su su ne Allah ce innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al mustad'afina min ar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asa Allahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan afuwan ghafura wallazina fi qulubihim marad waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya ko shakka munafici ko kuma marad rashin lafiya na shawa suna da yawa a cikin alqur'ani ba za mu iya kawo su a yanzu ba waɗannan rashin rashin lafiya gharra haula idinuhum suka ce addinin su ya ruɗe su munafiki kullun yana ganin musulmi addinin shi ya ruɗe shi ko kuma musulmin da ke da raunin imani in yaga kana kokarin aikin addini sai ga kai wawa ne baka san ciwon kanka ba wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun hakim Allah azizun ne gwanina an gane mabuwayi na hakimin kuma Allah gwanina asalin maganar duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa mishi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu Allah zai isar mishi Allah zai taimake shi yan uwa musulmi an nuna mini lokaci ya matso kenan wannan aya ta cinye muna lokaci sai mu yi hakuri sai gobe in Allah ya kai mu dare insha Allah za mu tashi in mun tashi za mu dura akan wannan aya abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh